ba mani ba abin duk da Allah yake zai yi lalle ne in ka dubi aikin Allah ka san ba abin da zai gagare shi domin kai kanka ka san ba ka iya yi wa kanka komai to tun da ka san ku ba za ka iya wa kanka komai ba to lalle ka san ku akwai mai yin komai ko dan yanzu mutum kaga bai kya ce wato komai na daɗin duniyar nan yana da shi ba amma sai ga wanda bai ishi a ƙarfe bai ishi a kyau ba bai ishi a asali ba a ganin sa ya mallaki wannan abin shi ko da yake takama da wannan bai da shi ko ba zai iya wa kansa ba ciwon kai kuma in ya same ka kai kanka da ƴan uwanka ba za su iya cire maka ba waɗannan in mutum ya duba ya san lalle akwai Allah kuma Allah yake yin komai Allahu akbar to me kace يهدي من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون يعذب من يشاء الله انا azabtar da wanda ya so ya azabtar da shi wa yarhamu man yasha'u Allah na duk an wanda ya so ba a bibiya ce dan me kai ka ba Allah a'a la yusalu ma yas'alu Allah ba a tambaye sa abin da ya aikata wanda ya so ya mar azaba sai nufe shi da aikin sako wanda ya so kuma sai ya ji kansa sai nufe shi aikata alheri walai su kulabuna mabiya duk gaba ɗaya ga Allah take nan za a koma wato wannan aya ta nuna mana akwai wani ba majuse wata ran wato wani arni arnan nan kuma ba yahudi ne wata rana akwai wani wali malam sai ya tafi aikin hajji da ya je aikin hajjin nan ya yi tsawafi a ɗakin ka'aba ya yi tsawafi ya yi tsawafi da ya gaji malam sai zo kwanta a gindin ɗakin ka'aba yana hutawa ka san da can da yake mutane ba yawa a duniya gurin baya tushiya irin yanzu da ya tsawafi ya gaji sai kwanta jikin ɗakin ka'aba yana yana hutawa sai sai mafarki mafarkin nan da yayi sai ga an ce masa akwai wani mutum ana ce mara baharama wani bamajusi a gari kaza in ka je kai cikiyarsa manzo Allah yake ga masa mafarki yake kai cikiyarsa ka sai Allah ya masa zafara arme ne fa wancan mutumin wannan mutum da ya farka daga bacci sai ce kai abin mamaki gashi an ce ba majute ga kuma an ce in na je ce Allah ya masa gafara yace wata kil wannan irin al'ada mafarki ne kashe gari da ya kuma yin tawafi ya kwanta sai kuma ganin kamar jiya yace ko maganar na za ta zama gaske ne rana ta uku ya tawafi ya kuma kwanciya sai ga kamar jiya yace to abu in ya maimaita sau uku ba ƙarya bane ba kuma shedan bane ya gama aikin hajjin sa tsaf ya komo gida da ya zo gida yana tambayar jama'a yana ce akwai wani mutum a nan ladde wanda ake ce mara ba harama wani ba majuse ba yahude har ne jama'a suka ce eh akwai anguwa kaza ya kama hanya yana tambaya yana tambaya har je gidan da ya je gidan ya ce na mai gidan nan aka ce gashi yana cikin gida aka yi masalama da shi ya fito suka gaisa ya ce kai ne ba harama ya ce ni kai ne ba majuse wato arnin ba yahude ya ce eh ni ya ce to ina so in ma tambaya wai shin kai wani aiki ka aikata na alheri wanda ka san kashi don taimako na alheri ya ce eh akwai wato ni duk wanda ka sani a garin nan in dai ya matsu yana neman bashi to in dai ya zo waje na zan bashi bashi amma dukkan abin da na bashi goma to in ya tashi fa zai damun da sha biyar yace subhanallahi ya ce ai wannan aiki a cikin shari'ar musulunci haramun ne kuma kaba'ira ne wanda ya mutu yana yin sa in bai tuba dan wuta ne ba da kuɗin ruwa ba Allah ya ce mu wato wanda ya ci kwabo na ruwa aka ce in ya mutu bai tuba yana ba da kuɗin ruwan nan bayan kuma ya ji haramun ne har ya mutu yana yi aka ce zunubin da za a bashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta yace kamar misalin wato yanzu a watan ramadan kun san duk a shekara ba mu da wata mai daraja kamar na ramadan to in ya kama a ce mutum yana yin azumi bayan yana azumi yana da uwarsa mahaifiya kuma ita ma tana yin azumi sannan kuma ka san darajar tsakanin ɗa da mahaifi yadda yake da kuma haramcin da yake tsakanin ɗa da mahaifi to a cikin watan na ramadan mutum ya kama uwarsa mahaifiya ya tafi da ita ka duba gari irin na maka wanda duk kewayensa Allah yake doka shi ba dama ka yanki ciyawar kasar ba dama ka yanki itacen kasar ba dama ka kashe dabbar kasar ba dama ka farauci dabbar kasar dan darajar kasar maka baki iya haramunta to har ka shiga haramin da uwar ka ratsa ka je masallacin nan na Allah wato haramin Allah din nan ka ratsa haramin kuma ka je jikin ɗakin Ka'aba wanda shine ɗakin dukkan duniyar nan wanda yake nan ake zuwa samu rahama to mutum in ya je ɗakin ya shiga wato ya zina da uwan nan tasa da ranar cikin wata ramalau kuma tana azumi yana azumi ki zina a cikin ɗakin ka'aba to to idan aka auna zunubin da aka rubuta masa na wannan zinar to wanda ya fi silai ɗaya na kuɗin ruwa ya mutu mai tuba sai an ninka masa ba'in akan wancan zunubin kuma ya kuma gari silai ɗaya na kuɗin ruwa ya fi mutum ya zina da uwarsa sau saba'in a ɗakin ka'aba da watan ramana zunubinsa ba shi yasa ka ga yanzu an matsa yin kuɗin ruwan ba saboda shedan yana tsawata mutane ɗan wannan amfani wannan zunubin bai shafi wanda ya bayar ba har wanda ya karɓa kuma wanda ma ya ji haka haramcin yake amma ya je ya karɓa to daidai za a rubuta musu zunubin Allah shi kiyaye mu jama'a ai nesa da bada kuɗin ruwa ai nesa da bada kuɗin ruwa bashi dan Allah ake bada bashi kai nawa ka ba Allah ruwa ya baka dukiya ai ka ga dukiyar gaba ɗaya Allah ya tattara ya baka yace gashi nan yi abin da kaga dama da ita in ka ga dama kai alheri in ka ga dama kai sharri tunda Allah ya baka da ya baka to kai kuma nawa kake ba Allah ruwa sannan dan uwanka ya zo neman ka taimake shi kan ya dau albashinsa ko kan ya sai da kayansa ko kan ya sai da kayan nomansa sai ka ce sai ya ƙara maka wani abu sai dan uwana ka san lalle ba kai adalci ba da jingina da bashi dan Allah ake yin su jingina kuma kace wai mutum ya kawo maka jingina ko riga ko ya kawo maka hondarsa ko motarsa ko kuma kamar rediyo ko agogo ko menene dai da ya kawo maka jingina yake wani na'am matsuwa ta same ni ko aure ko suna ko tafiya ko shari'a ga shi dai ko wani abu tsakanina da iyalina zan muta amma ba ni da kuɗi ga rigan nan ta ko ga agogon nan na ko ga motar nan ko ga keken nan ko ga rigan nan duk abin da ya kace ga shi ka karɓe shi ka ba ni kuɗi kan goma amma in sha Allah zuwa watan gobe da kwana kaza zan sa maka kuka rubuta a rubuce ga shaidu waɗanda suka rubuta ɗin kenan ka ba kan goma saboda kin Allah kuma da tafiyarsa wai in riga ce sai ka ɗau rigar ka sa yanzu ku kai sallah da rigar ka karɓi jingina sannan ka amfani abin kana musulmi kuma kai akwai magana musulmi bai taɓa karɓar jingina ya amfani abin da ya jingina ba to in ka ce ba za ka ajiye abin ba amfanin mai kai to kai kuma mai ka ba Allah ya baka abin da ka ba wancan kai ka fi wancan rai ko ka ba shi ko ka fi shi lafiya da Allah ya baka wannan abin baka biyo falalar da Allah ya baka har dan uwanka ya kunkuya yake taimake ni ai kai ka ji daɗi da ba za ka rubuta wani ba ko ko ka ka ɗauki wannan abin ka je ka hau in abin hawa ne ko kuma in agogo ne ka ɗaura to wallahi daga ran da ka so mu amfanar wannan abin har ran da ya kama ka kuɗin a haramun kake idan kuma abin wanda zai nemo wani abu ne bakin abin da ka nema ka ci haramun ne kuma haka shari'ar musulunci take da jingina da rance ana ba da su don Allah saboda haka jama'a a kiyaye idan abin kuma wanda zai karɓi jawo kuɗi ne kamar gida mutum ya zo ya ce wani ga matsuwa ta same ni ko zan jari ko ko abu kaza ya faɗi larurarsa amma ga gidana ka ba ni jaka ishirin jingina amma zuwa baɗi watan nan insha Allahu zan kawo maka kuɗin ka jaka ishirin ya karɓi gidana aka nemo shaidu suka rubuta suka shaida ka ba shi jaka ishirin ɗin to abinda za a yi dama sai wannan gida sai a je a buɗe shi idan an buɗe a nemo ɗan haya idan aka nemo ɗan haya sai a sa a gida idan gidan yana da ɗaki ko nawa ne a yi masa kuɗi a shiga duk wata idan ya cika a karɓi kuɗin sai ka duba wani amintacce wanda kai ba ɗan uwanka bane shi ba ɗan uwansa bane amintacce ne sai a bashi kuɗin duk wata an an karɓo kuɗin a bashi a rubuta duk wata an an karɓo a bashi rubuta ana rubutawa ana rubutawa mai yiwuwa ma jarin wancan da ya karɓa kuɗin su rushe sai dai wannan kuɗi ana tara su ran da aka ce kuɗin da kake karɓa na haya ɗin nan aka lissafa sai ga sai kai jaka ishirin ran da sai kai jaka ishirin ɗin nan sai ka kirawo wanda ya baka jinginar gidan ka kirawo shedintan a taru sai ka ce to gidan nan da ka bani jingina ana shiga haya ana shiga haya yau kuɗin sun cika jaka ishirin daidai saboda haka na rike kuɗi na gida kuma ga nan na ba su abin jama'a haka muke yanzu yanzu ma haka to ka san rashin imanin mu kuma ya bayyana kenan cewa an ƙi maganar Allah an kama amfanin duniya wanda za ka gama tsaf ka bashi a nan duniyar kuma haka ake kobo ɗaya in mutum ya ci na jingina wallahi ya ci haramu kamar ya buge mutum ya kwace kuɗin ya ci in ka karɓi jinginar mutum ka amfani abin ba cin amfanin da za ka yi kaf haramun ne a shari'ar musulunci fa mun magana ta muke ita muka sani kuma abin da ta shaka kuwa ba wani abu a duniyar nan da za a zo da shi a ce an kankari sai dai a ce an ki kawai to ki kuwa magana alqur'ani ma an ki bari abin da yake wato wannan magana ce ta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne ya shata wannan yace ga hanyar da za a bi alqur'ani kuma ya nuna mana jinjina amma ita bai nuna mana ga yadda za a tace ta ba domin haka alqur'ani yake in alqur'ani yake maka waqimu salata wa atu zakata kawai haka zai ce da kai ku tsaye da sallah ku bada zakka ba zai ce da kai zakkar tumaki guda kaza ne in kun kai kaza ba ba zai ce da kai raƙuma guda kaza ne in kun kai kaza ba ba zai ce da kai ta hatsi kaza ne in ya kai kaza ko kuma dabi ne ko kuɗi ba a ya ce da kai zakka kawai sai mu koma hadisin annabi mu ga menene ya kamata a zakkata tumaki nawa ne sai kamata a zakka awaki nawa ne shanu nawa ne raƙuma nawa ne dabino nawa ne hatsi nawa ne kuɗi nawa ne duk mu duba hadisin annabi nan aka tace aka aka daɗi bakin abin da mutum zai tuna a zuciyarsa ko abin da zai iya aikata annabi da duniya ba sai da yake ga hukuncin da za a kawo wani abu kaga yanzu kamar ma ba a san shi ba nan kasar sai wani ma in an faɗa sai sai ji ma kamar shi dan bai taba ji ba haka ne ku rayuwar mu take a cikin shari'a aka shirya mana rayuwar mu dan in ba ita cutuwa za a yanzu ban da haramun din ne nufi ci kun da yake ga kudin ruwa su ake ci jingina wani ya karbi jinginar ka munna yake ma shi zai ta karbe kudin Allah kiyaye mu Allahu akbar to ka gani da yace masa din nan wato yana bada kudin ruwa shi ba yahuda da majusan nan sai ce wannan haramun ne sai ce to bayan wannan ba wani aikin alheri da kake yi wanda ka sani yace eh akwai yace menene yace akwai ƴan mata na da Allah ya bani guda hudu ina da ƴaƴana ko maza guda hudu to ƴan matan nan duk ƙasar nan tamu na leƙa na leƙa idan mai darajar da ya isan ba shi wannan yarinya a wani dangane ba ba wanda na ga sai auri yaran nan na ƴan matan nan saboda haka sai na hada su kowace da wanta na aurar da su yace haka kai yace eh yace to ai wannan haramun ne ba wannan nake nufi ba aikin da kai na alheri yace to akwai yace me yace akwai tukon yarinyar ta biyar autasu cikin yan matan ita kuma duk ta fi guda hudun kyau ita a cikin ƴaƴan na ma ban ga wanda zan ba ita ba sai na ɗaura wa kaina aure da ita yanzu haka tana nan a ɗaki na ta ji shi kuma ƙoƙarin da yake nan Allahu akbar wannan wali yace masa kash yace ba wannan nake tambayar ka ba aikin alheri za ka gaya mu yace to akwai wani alheri da na san nayi yace ranar da aka auren wannan yarinya ne walima aka tara aka shaida na auri wannan kautar yarinya tawa to na je lokacin na shiga ɗakin taron kwanan fari ran da zan kama hannunta to sai na ga an kashe min fitilar gidana duk gaba ɗaya ta mutu sai na fito na leƙa na leƙa ban ga kowa ba sai na koma da na koma bayan na sake kula sai naga an kuma kashewa sai na ce to gidan nan nawa ko ko yan bincike ne suka zo suke zakan ne wani laifi ne suke bincika gidan nan nawa yace to sai na zo a hankali na liɗe na laɗe sai na ga wata mata ta zo da ta zo ashe ita ce take kashe wannan fitila sai na ga ta kuma kashe ni ta gaba ɗaya da ta kashe din nan sai na ga ta je tana tsuntsuntar wani abu tana tsuntsunta sai na kyale ta kawai da na kyale ta sai da ta kama ta gama tsinta sai ce bari mu bayan ta idan da za ta shiga tana tafiya ba ta san ina bin ta ba muna tafiya muna tafiya sai ga ta je cikin gidanta ta shiga da shiga sai na ji wato yara yan kanana suna kuka suna kuka suna ta wayyo mun kasa bacci iya mu kika samu mana ne kace kayya yau tafiyar tawo ban ji dadin ta ba dan kasusuwa ne da tsinto wanda ba za ku iya ci ba sai suka fashe da kuka gaba ɗaya yaran ashe yaran nan malam ubansu ya mutu wannan ba majuse yace sai da tambaye ta nace ke kuwa ne ga mutu wannan abu ɗan yaran nan ba su da abin da za su ci tace ubansu ya mutu tun suna ƴan ƙanana saboda haka ni kuwa akan in bara ina ganin wannan abu abun kunya ne a juna ba yau na fara zuwa gidanka ina ɗiban wannan abu ba yau dai Allah ya sa ka gani me kike ɗiba tace ina zuwa inda kuka ci abinci da daddare kuka cici kuka cici kuka zubar din nan to sai in je in zazzabo in zazzabo in gyara sai in kawo yaran mu su ci su koshi gobe ma su ci da rana yau ne Allah ya sa ka gani yace zamanin nan sai tausayi ya kama shi da majusa har ya rike min suka yace sai na koma gida na ɗebo abinci mai daraja na kawo mata nace gashi ta rika ba yaran na sa kuma yara na suka dinga jido abinci aka tare mata ne mata alƙawarin kuma in ya ƙare ta je ta sake karɓuwa yace yanzu na ji magana wannan kam alheri ne yace to na je aikin haji zuwa mawalin fa yace na gani dare na ɗaya na biyu na uku ina ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta in na zo in gaya maka Allah ya maka gafara yace ni din yace i malam ba majusan malam sai fashi da kuka yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shiga ta addinin musulunci kenan a ran da kuma ya mutu wannan mutum shine ya jana'iza sai wanki shi ya mata sallah aka binne shi to Allah ya hamu man yasha'u kenan wai azim man yasha'u kaga ni Allah ya so shi da jin kai wannan alheri jama'a a yawanta alheri ba a san inda za a ci amfanin sa ba a kuma kiyaye sako dan ba a san wanda za Allah zai mutum azaba da shi ba Allahu akbar kada mutum ya raina tsatsuwa domin komai kankanta tsatsuwa daga jikin babban dutse ta fito to me kace وما أنتم بموجدين بالأرض ولا بالسماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نذير wama an kun bi mojizi na fidarri wala fi sama'i bayan Allah Allah ya ce a gaya mana ba za ku tsere wa ubangijinku ba ba za ku tsere wa ubangijinku ku shiga cikin ƙasa ku ce kuma iya ba Allah ba zai same ku ba ba za ku hawa sama kuma inda za ku tsere wa Allah ya zama ba zai same ku ba ka gani lau kuntum fiha ko da kun zamo a cikin sama kuke ba za ku tsere wa Allah ba la tafutu lahu ba za ku tsere masa ba wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin banda Allah ba wanda zai taimake ku in kun saba mar yace ba zai muku azaba ba dole sai dai Allah ya ji kanku don rahamarsa wala nasirin ba wanda zai je kuma ya taimake ku in Allah ne muku azabar yace kar kai muku azaba Allah bayan ku riga kun sake shi Allahu akbar wato akan wannan cewa ba za a tsere wa Allah din nan ba akwai wani mutum da ya taba yin wani abu akan wannan shi dai mutum ne mai yawan saban gaske malam aikin ka ba'ira iri iri yana aikata ran nan sai shekarun girma suka same shi na hankali domin akwai waɗansu shekaru da ake kiran su shekarun hankali su ne arba'in ran da ka ga mutum ya shekara arba'in bai bar abin da yake na saban Allah ba to wannan mutum fa ya yi nisa cikin halaka yanzu ɗan shekara arba'in ka same shi har yanzu yana karta bai daina ba to sai yanzu kuma ba ka shekara arba'in kana gidan karuwai ka shekara arba'in kana shan giya ka shekara arba'in ga ka a gidan kallon banza sai za ka tuba kuma shekara arba'in din nan in ba arziki kai ba ba za kuma yin arba'in ba in ka shekara arba'in kuma insha Allahu za ka ga farin gashi a jikinka ko da kwaya ɗaya ne turan da ka ga gashinka ya canja ka san sai ba yaro bane lalle ka shiga hankalinka wannan mutum da ya ga shekarun nan na girma sun zo mara mai hankali ya tuna irin saban da yake kuma na ubangiji sai ya tara jama'arsa wato da 'ya'yansa da matansa da 'yan uwansa ya ce illa mutu abinda nake so da ku lalle ne ran da na mutu dama ku kone ni ruhus idan kun kone ni tokar ku tara ku nike ku nike in kun nika ku tafi kogi kaza ya duba wani babban kogi wanda baya yanke da ruwa rani da damuna yace yayin da ga iska tana kadawa to ku watsa ni akan ruwan iska ta hautsi ne da ruwan na yi muku wasiyar wannan abin aka rubuta aka da wasiyar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan musulmi haka ake so yi dukkan musulmi ya zama idan idan gari ya waye ya rubuta wasiyarsa a takarda abin da ya san yana so tsakaninsa da matansa da yayansa da jama'a da wanda yake bi bashi da wanda yake bin sa bi ya rubuta ya aji idan da aka ce ya biya wannan bashi ko an biya shi ya soki to in ya ga abubuwan da ya a wannan wasiya bi yawanci sun cancanta to ya soke wasiyar mai kuma wata amma kar ka zauna kana raye baka da wasiya ya mutuwar gaya ma za a rana kaza ne bare ka kinsa ai mutum ba gaya masa ake ga lokacin mutuwa bare ce ai sai ta zo na wasiya a'a ba sai an yi jinya ake mutuwa ba ai saboda haka amma in wasiyar na rubuce kaga ko da fuji'a ta same ka ko a mota ko a jirgi ko a babur ko kuma ciwon ciki ko menene dai to kaga wasiyar kana ajiye sai a dauka a garkar kawai amma yanzu yawanci mutum ba zai yarda ya haka ba sai ce a wannan ai kana ja kanka mutuwa kenan ya za ka yarda ranka da lafiya ka rubuta wasiya sai ga kamar addu'a mutuwa yayin wannan wasiyar saboda haka wannan mutum da ya faɗi wannan abu a ƙone shin nan malam sai aka rubuta aka ajiye ana nan ana nan ramai sai kuwa ajalin sai su sai mutu yan uwa suka taru da yayan aka ce to ga wasiyar walid ya ce in ya mutu a kone shi a nike to kar a kai kogi a zuba yanzu ya zami masa aka ce kai wannan magana ta wane watakila da hankalinsa ne ma ya tafiya aka ina aka taba haka to wani ya ce aika dole ne in mutum ya wasiya sai an zartar da ita in dai ba ta aikata haramun bane ta ce to shi kenan mara sai aka kone mutumin nan aka kone shi rumus aka nike tokar sai aka je aka dubi kogin yadda ya faɗa iska ta tato sai aka watsa ruwa ya hautsina ya hautsina sai ga ya hautsini sannan suka tafi gida malam da ya je cikin kogin yana hautsinawa sai da aka dade ya daure da ruwan tokar tukuna sai ubangiji yake da mala'ika jibrilu ka je cikin kogin nan to kan nan bakin wacce take ta wala sai aka sa da kankanwa da babba ka tsince ta kwaya kwaya ka tara ka kama ita mala'ika jibrilu ya je dinga tsintar kwayar tokar kwayar tokar malam sai da ya tare ta kaf ya kai ubangiji yake ga ta ubangiji ubangiji yake da wannan mutum ra'ayi ka koma kamar yadda kake da ranka da lafiyarka malam sai da mutum ya miƙe tsaye kan kamar bai taɓa ciwon kai ba sannan sai ubangiji ya ce masa yi ne ubangijinka menene ya sa ka ce a yi maka haka yayin da za ka in ka mutu ya ce ubangiji abin da ya sa na ce a yi min haka na ji abu kaza haramun abu kaza haramun ubangiji na yi waɗannan abubuwa abu kaza da kace a yi da abu kaza da abu kaza ubangiji ban yi ba ina tsoron kada rana ta alƙiyama mu haɗin ni da kai rasa abin da zan gaya maka ya ubangiji ubangiji ya ce saboda wannan ne kace a kone kai ce saboda wannan ne yace to je ka ma gafara sai Allah ya gafarta masa to ka gani ashe nuna tsoron Allah shi ke sa Allah ya mutum gafara ba ta kama da kai kana tsoron Allah ba ka nuna tsoron Allah ba ta kama da ni kullum sai nayi kaza na ibada sai nayi kaza ba ruwan Allah da yawan ibadarka sai dai ya zama duk abin da za ka yi dan Allah kuma kullum kana tsoron Allah wannan shi ke jawo samu rama Allah ya ji kanmu kuma kace والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يعزهم ويهديهم أولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله kaga waɗanda suka kafirce da ayon ubangiji na alkur'ani da tayar kiyama ba su yadda ba ulaika yasum rahmati waɗannan su ne suka ɗebe kauna da samun jin kan ubangiji na aljanna wa ulaika lahum azabu nalimun azaba mai radadin gaske kuma ta fiti domin ita azabu nalimun yadda take aka ce in kaji an ce Allah zai mutum azabu nalimun wato wata azaba ce mutum in yana wuta bayan yana wutar irin azabar da zai rika ji a jikin fatarsa ta saman jikinsa daban take wacce yake ji a naman daban take wacce take jikin jijiyar daban take wacce take jikin kashin daban take ta cikin bargo kuma irin zafinta daban yake Allah ya kiyaye mu to ita ce azabu nalimu Allah ya kiyaye mu to ne take وما ذرفني إلا أن قالوا اكتبوا أو الرقوا فأنجى الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم
ka gani duk wannan nasiha da annabi ibrahim yake wa mutanen ta kaji ba su yarda ba shi saurarawa kawai suke suna jin sa sai da ya gama faɗa sai jawabin da za su amsa masa sai suka ce uqtuluhu kawai suka ce wannan kalmomi da ibrahim yake cewa mu bar kaza mu bar kaza sai mun yi kaza yanzu ba wani abu da za mu tare mu kashe shi kowa ya huta kaji wa'azin ya ishe su kuma idan ba za mu kashe shi da duka ko da tara ba an har rikihi ko kuma ku kone shi kawai a huta da shi a tara wuta a kone shi Allahu akbar fa anjahu Allahu minan nar yayin da suka shirya wutar mala sai Allah ya tsere da shi daga wannan azabar wutar ka gani domin wutar aka ce yayin da suka ce an har rikihi din nan ko a kone shi a wutar sai na marubi yasa aka shirya yadda za a kona annabi Ibrahim a huta da wa'azi ya dame su da wa'azi a kone shi kawai a huta malam sai aka zo aka nemi gwanayen tonar rijiya aka dinga tonar rijiya aka dinga tonar rijiya aka ce a ƙasa rijiyar sai da ta kai mil bakwai ba mu halukin da zai iya cewa ya shiga rijiyar nan ya fito tun da aka fara wato katon inji in yana tono ba abin da ba zai yi ba suka gama tonar rijiyar kuma har yau sai aka zo ana ana yin gini ana yin gini malam sai da aka yi gini mai tsawon gaske ya kai mil guda a sama na katanga aka kewaye rijiyar da aka kewaye rijiyar aka yi kofa daya wato aka yefuwa bakin iya kasar na maruzu kakkaf ɗinta ta taimako za a ƙone ibrahim ya dame su da wa'azi kawai malam kowane mutum in gari ya waye da matarsa da mijinsa da ɗansu da bawansu malam kowa ba zai abin da zai ba sai ya ka damin itace tuku sai ka je ka ɗauko damin itace in su goma ne a gidanku dami goma sai a zuwa shiga a buɗe a zura a labta wannan a cikin rijiyar aka dinga sai da aka shekara guda ana zuba itace a rijiyar da aka gama malam sai aka zo aka kullo wuta a ƙarƙashin can aka ce bayan an gama aka ce ya za a yi a kunna wutar daga ƙasa ake so a kunna dan in an kunna ta sama ba a san san da za ta ci har ta koma ƙasan ba so ake ta kamo daga ƙasan ciwo sama aka nemi wanda zai shiga aka rasa shi tsaka irin kwaruwan nan da ka ci wajen gudun nan tsakan nan sai ta ce ita ta iya dan saurinta malam suka ɗaura mata wutar a jikinta ta dinga garawa ta dinga garawa sai da ta je gindin rijiyar tukuna malam ta ƙetta wutar a gindin rijiyar da ta ƙetta ta kama sannan sai ta taho da ta kawo malam tana tafiya tana tafiya malam kamun ta fito waje har hayakin nan ya so masa shi ne asalin jikin ta ya dabbara dabbaran nan hayakin wannan wutar ne dan haka kaji ubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in ka ga tsaka ka dauki tsintsiya ka kashe ta wato za a rubuta maka lada adadin dankin tsintsiyar gaba ɗayan saboda ta nemi ta kashe annabin Allah ai shi ne muke ce muku jama'a mutumin da kaga ya gina gida yace karbo su da su zauna da wanda yace ai sata a gidan da wanda yace a shaji a gidan waɗannan kamar sun nemi a wuce addinin musulunci ne kaji wannan tsaka saboda ta nemi wa annabi ibrahim da yin wa'azi a kashe shi a huta da wa'azi ta ji har ta taimaka da kunne wutar saboda haka manzo Allah yace in ka kashe ta in tsira in ta guda dubu haka za rubuta ma lada dubu a jikin ka gani sannan kuma manzo Allah yace ita kanta dafi ne da ita kuma Allah ya tura mata rinjin dafi saboda ta nemi cutar annabin Allah ita tsakar to yayin nan malam da ta kunno wutar wutar ta dinga ci ta dinga ci aka ce wutar sai da ta kwan arba'in tana ci tukuna ta cinye gaba ɗaya ta zama garwashi malam ko ina ya gasu katangar da aka ginin nan mil guda tsawonta din nan ita ma saboda zafin wutar da yake fitowa daga rijiyar ta gashe malam sai jajir ita ma aka sa ranar ran da za a kone annabi Ibrahim duk ƙasa aka ba aka yi kuwa aka ce gobe a taru za a jefa Ibrahim a wuta a huta da wa'azin nan nasa kowa ya zo aka yi taron aka kamo annabi Ibrahim aka kamo shi malam kamar yadda za a kama rago in za ta yanka suka zo da shi aka ce wannan abu da yake faɗa ya fata ya ce musu gumakan nan nasu lalle za su cece su lahira kuma bautar su wajibi ce ba wani Allah kuma in ba guncin ba annabi ibrahim yake ba zai faɗa ba yace gumakan nan dukkan su ƙarya ne sannan kuma akwai Allah suka kama imanin aka ɗaure hannayensa aka ɗaure ƙawahuwarsa suka ɗaure shi ram suka ɗauka suka tafi da shi gurin ginin to yanda abin zai zai yi wuya malam sai sai kasa yadda za su jefa shi a rijiyar domin wannan ginin da suka yi an kulle ƙofar to ba dama su iya buɗe ƙofar su shiga katangan ma ba ta rafuwa saboda zafi aka rasa yadda za a yi ga tudu kuma mil guda ne bayan da za su jefa shi kuma ga sha ɗaure kuma sun tari malam sun dudu a gurin daga can iblis da yake makiyin Allah ne makiyin mutanen Allah ne malam da ya ga taron sun rasa yadda za su yace bari je koya musu dabara a daɗa rushe addini malam sai ya tawo da tura tsohon mutum tukub ya same su ya ce me kuke taro a nan ne suka gaya mar kaji kaji kaji kaji halin da muke ciki ya da tijo ya ce Allah sarki a wannan mai sauki ne ya ce ku koma can nesa suka koma can nesa da wannan katanga aka taru ya ce na wanda ake so a jefa suka ce gashi a ɗauri Ibrahim ya ce to da kyau sai ya ce ku ku zo nan a nemo mai ƙarfi a cikinku wanda yake ganin ƙarfi ne a cikinku suka ga darje a cikin su malam wanda suke zaton ya fi kowa ƙarfi suka koma waje ɗaya da shi da iblis iblis ya ɗauki igiya malam ya samu ƙaton dutse ya ɗaure a jikin igiyar ya ce masa duba daga nan ka ga guri ya kwatanta masa wani gu mai nisa inda ya dafa zai iya gani ya ce na gani iblis malam ya ɗauki wannan wannan abu da dutsen da ya daure da igiyar ya rika burgawa yana burgawa sai da ya tabbata ya burgu daidai malam sai ya saki da sake sa malam sai ya je wancan gu da ya aula ya gaya mar ya ce ki je ka gun ka dauko ka gani ya dinga tafiya da zuwa gun da ya gaya mar sai ga dutsen ajiya gurin ya ce to kawo ya kawo ya ce to kawo kuma ka gani ya burga ya burga ya dubi wata bishiya can nesa ya fito rika kallo da ya rika kallo ma da sai wannan abin da ya saki sai je tsallake bi- bishiyar ya hada bayan ta yace to kaga yanda za ku kenan wannan shine hanya mafi sauki ba ku ji kuna ba ku gama abin a cikin sauki ya koya tukuna ya iya wancan mutum ya dawo sai aka daure annabi ibrahim cikin wannan wannan igiyar shi ma shi ne ake ce mara majajjawa malam ya ɗauki annabi ibrahim a jikin igiyar ya wurga ya wurga sai da ya ya burgu sosai malam sai ya bara shi kan garin da dai ya barata malam sai ya saki daidai ya kuce malam sai cikin rijiyar kuma sai cikin wannan rijiyar tausar suka ce madalla an huta kuma da wa'azi kowa ya bin da ya ga dama shikenan malam ubangiji Allah da ikonsa yayin da ya saki wannan igiyar kan annabi Ibrahim ya isa rijiyar ubangiji ya ce da Jibril ka je aljanna akwai kujera tana nan akwai riga tana nan maza ka dauka ka je cikin rijiyar ka girka kujerar ka tsaya da rigar kamin Ibrahim ya zo ka sa masa rigar ka zauna akan kujerar kuma kar ka fito ka taya shi zama kar ya zauna shi daya ciki kamun ya kai cikin rijiyar mala'ika jibrilu aka ce tun da yake a duniya fuffuke ɗari uku ne da mala'ika jibrilu tun da Allah yake aikensa duk inda za a yi da fuffuke biyu yake buɗewa amma ɗari uku ranar sai da ya ware yi aiki da su gaba ɗaya Allah ya ba mu albarka a- annabi Ibrahim malam ya ɗauko rigar ya ɗauko kujerar da kamun ya tsallake katangar aka yi wannan abin ya ce ya riga shi shiga shiga cikin wutar ya zauna da riga a hannunsa ya girka kujerar dan mala'iku ba sa jin zafin wuta su ba san ta ba ma yana zaune yana jiran sa malam sai ga Ibrahim din ya ya dinga tafiya ta cikin wutar malam yana ratsawa dama kan ya isa kuma ubangiji ya ce ya naru kuni bar da wa salamu ala Ibrahim wutar ta zama sanyi sanyin ko ba ne ba ne illatarwa ba malam ya ratsa ya je yana isa gindin rijiyar ga jibril da tsaye ya ma salama suka gaisa yace ga gurin zama ya zauna akan akan wannan kujerar ya kari gar ya sa masa suna zaune suna fira ka ji wannan irin kudura ta Allah malam haka aka yi wa annabi Ibrahim sun ko suna can suna tafi magana ta wuce Ibrahim an kone shi malam a kwana a tashi a kwana a tashi ubangiji yake da mala'ika jibril fitar da shi waje da ta kamar sun take Ibrahim ya mutu ran nan sai da annabi Ibrahim ya fito yana sake yin wa'azin kuma ya za su ku ka gani shi ne ubangiji yake cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzawu ala dini kulli wa law kariha al kafirun kuwa ko da kafiri ya ki sai ya ga ana addinin musulunci sai da Ibrahim din ya fito kuma yana sake wa'azin to a duniya ba za su tuna abin da za su yi mara ya da shi kamar wannan ba dole su kyale shi kuma saboda haka ka ji duk wa'azin da ya musu sai suka amsa mar da cewa uqtulu wa ahriqu fa ajru Allahu minan nar Allahu akbar jama'a dau hakuri addinin musulunci da in kana yin sa wai ba bajewa za ka ce ai ni tun da ni musulmi ne zan samu wata daraja zan samu wata dukiya zan samu wani zaman lafiya ai musulunci ba dan duniya ake ba dan Allah ake yi. abu ko in dan Allah ya kai shi sai lahira kuma Allah zai bada sakamakon abin da aka yi dan duniya shine in baka amfana a duniyar ba ka yi aikin banza to amma in dai abu na Allah ne aka yi shi to sai lahira kuma dan abin duk da ka gani anan an baka ne dan karayi kawai amma sakamakon sai lahira Allahu akbar eh ka gani wato shine aka ce lam yakun jawabu qaumi ibrahim lahu wato jawabin mutanen ibrahim bai kasance su amsa mar da komai ba eh hina amarahum bi ibadatillahi yayin da ya ware su cewa su bauta wa Allah wa tarkuma hum alayhi min ibadatil awsan wato sai kuma ya gore su da cewa lalle ku bar abin da kuke na bauta gumakan ne jaza lima sadara min min nasihati wato wannan cewa kone shi ko a kashe shi abin da ya gangaro daga bakin su kenan na nasiha kuma a maimakon su munna kajiyo suka sa kamar da cewa a kashe shi kuma ko kone shi Allahu akbar fa inna nawtal hadisata dama shi mummunan rai wanda yake da mummunan zuciya abbat Allah ta karu da nuna duniya ta tusi'a idan man asala ilaiha duk mai bakin rai mai mummunan zuciya wato ransa yana bakin ciki ba zai iya yarda a ce ya kyautata wanda yake kyautata masa ba sai ya nuna na masa tukuna sai ka aikata mutum alheri shi ka dama kullum kokari yake shi kuma ya bata maka shi ne kaji an ce idan ka ga mutum a rana in ka ce wani zaman ranar nan bai zai ma daɗi ba zo mu zauna inuwa ga inuwa nan to dama da ya zo ya zauna tsakiyar inuwar sai rika nema kai kuma ya tura ka rana haka suka wa annabi ibrahim domin shi annabi ibrahim wa'azin da yake musu don kar su kone a lahira ne kaji su ko sai suka nemi tun daga duniya ma su mu kona shi Allahu akbar to me kace yayi
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يغلب ذلكم بعدين ولا ذلكم بعضا وما يكفي خير وما لكم من ناظرين inna fi zalika laayatin wato neman da suka nemi kone shi Allah ya zama da wutan nan sanyi da aminci akwai ababen lura ga wanda ya ji wannan wa'azi ya san lallai addini ba abin wasa bane sannan kuma in dai kace kana kaunar Allah dole ka jure wahala kuma ka gani liqaumin yu'minuna ga mutane waɗanda suke masu imani yusaddiquna masu gaskatawa bi tauhidillahi da kade ta ubangiji wa qudratihi da ikon Allah li'annahumul muntafi'una biha domin in ba mai imani ba wanda yake yin amfani da wa'azi wa qala annabi ibrahim bayan ya fito daga rijiyar ko bayan an tsamo Allah ya fitar da shi daga rijiyar sai ya sake zuwa ya same shi yace inna matakatun min dunillahi awsana abinda zan gaya muku abinda kuke bauta wannan wani Allah shine gumaka kuna bauta musu akan ku ne kuka sassaka su ko kuka tsira su mawaddatan bainakum dan soyayya tsakanin ku da su kawai kun ga sun yi kyau kuna bauta ta musu Allahu akbar kina hayati duniya kuna yi ne a rayuwar ku ta duniya nan summa yawmal qiyamati sannan rana ta jiyar kiyama ya kafir babu kulli ba'rin tashi yana yana yana kafir tashi yana kin tashi ka gani ya tabarau alqadatu min al-atba'i manyan suna cewa da kananan ai ku ne kuka bi mu su ko ne ta ku ne kuka jamu wani anu babu sun ba'aran tashi kuma na tsile wa tashi tsakanin masu bin da waɗanda aka bi wa ma'awa kuma nar bayan haka kuma makomar ku ta inda ba ku bauta wa Allah ba wa ma lakum min nasirina babu mani'ina wanda zai hana ubangiji ya kona ku in kuka bauta wa gumaka ba ku ba Allah ba eh وأنا لئيم وما لئيم هاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم akwai annabi Lutu dan uwan annabi Ibrahim ne dama shi zamanin mumini ne sadakan Ibrahim sai ya ƙara gaskata annabi Ibrahim yake hakika abin da Ibrahim yake gaya muku din nan gaskiya ne ku bi shi wa ƙara sai annabi Ibrahim da ya ga yayi wa'azin yayi wa'azin malam sun ki yadda sai yake to inni muhajirin ila rabbiya ni dai zan kaurace in ba cikin ku kuma dan su ba mutanen kirki bane wa'azin nan da nake dare da rana kuna neman kashe ni ba kashe ni ba ga yanzu kuma sun nemi kun sa ni a rijiya Allah ya fidda ni na sake muku a duk ba ku yadda ba to saboda haka zama a cikin ku ba da amfani ni zan kaura in koma ila haifu amara ni rabbi inda ubangiji ya hore ni canza ni in zama na wa hajara qaumahu ya kaurace wa mutanen nan nasa masu taban Allah wa hajara min sawadil iraqi ila sham ya kaura daga sawadil iraq ya koma bin sham inna huwa azizul hakim yace shi ubangijin da ya ore ni tafi din nan bar cikin ku ai marin gaye ne cikin sarauta ba wanda yake sha da mulkin sa ba kuma abin da yake gagarar sa al hakim gani ne wanda yake ajiye abu a muhallin sa mm Allahu akbar to me kace
وهنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وهداه أمره بالدشاء إنه بالآخرة لمن الصالحين wato shi zamanin da yace musu zan kaura daga cikin ku in koma can sham din nan zamanin yana da shekara saba'in da biyar sai kaura daga cikin miyagun mutanen nan sai koma sham can ya kama ibada kuma Allahu akbar to daga can ne kuma Allah ya ce wa habna lahu ishaqa Allah ya ce sai muka yi masa baiwa da da Isma'ila bayan Ishaqa da can akwai Ishaqa sai aka bashi Isma'ila kuma wa Yaquba sannan kuma Allah ya kuma bashi da wanda yake kiransa Yaqub Allahu akbar bayan Ishaqa shi kuma kaga yayin annabi ibrahim kenan ga isma'ila ga ishaqa ga yaquba waje annabi zurriyatihim nubu'ata ubangiji yace muka sanya annabci a cikin zuriyarsu fa kullul anbiya ibada ibrahim min zurriyatihi wato dukkan annabawan da ibrahim sun fito daga zuriyar annabi yaquba ne Allahu akbar annabi yaquba wal kitaba Allah ya ce muka bashi kuma littafin at-taura ai ma'anar kutub aka ba zuriyarsa littattafai a taura aka ba su aka ba su injila aka ba su zabura aka ba su alqur'ani duk cikin zuriyarsa waɗannan abubuwa suke hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriyar annabi Isma'il ne Allahu akbar ka gani wa atayna wa ajra fi dunya Allah ce na bashi kuma ladansa a nan duniya wa huwa sana'ul hasani wato dukkan mutumin da ka sani fi kulli ahlil adyan irin duk addinin da mutum yake bi ko musulunci ko wani irin addini za ka ji yana ban annabi Ibrahim domin su Yahudawa da san da suka zo suna ibada sai suka ce annabi Ibrahim fa mu shi muke koyi da shi in ji Yahudawa aka ce a to yaya kuke koyi da Yahudawa in ji Nasara suka ce ya aka kuke koyi da Ibrahim suka ce annabi Ibrahim zamanin da ya zamani addinin Yahudanci yake Nasara kuma suka ce ƙarya ne mu Nasara mu ne akan addinin Annabi Ibrahim Yahudawa suka ce me yasa kuka ce haka suka ce domin Ibrahim san da ya zamanin sa addinin Nasaranci yake yi sannan Ubangiji ya aiko da raba musu Alƙur'ani yace ma kana Ibrahim Yahudi yan wala Nasaraniya walakin kana nifa muslima wa ma kana min mushrikin annabi ibrahim bai bi addinin yahudanci ba bai bi na nasaranci ba annabi ibrahim addini kakke wanda aka gina shi akan la ilaha illallah akan sa annabi ibrahim ya rayu shi bai taba shirka ba kuma sannan yahudu suka san lallai sun kauce addinin annabi ibrahim nasara suka san lallai sun kauce addinin annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya kai Allah ya ba mu ikon tsaya akai mu ma jama'a biyayya tana da